بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذاك الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan dare na litini daren sha tara ga watan bilka'ida hijira na alif ɗari hudu da arba'in daidai da ashirin da ɗaya ga watan julai shekarar dubu biyu da sha tara a wannan masallaci mai albarka masallacin mu'ad ibn jabal da ke nan kamfa a garin saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad wa ar-radd ala ahli ash-shirk wal ilhad wallafar babban malami salih ibn fawzan ibn abdullah fawzan hafizahu Allah ta'ala wannan shi ne darasin na 59 a wancan darasin namu mun fara karatu ne a matashiyar da malam yayi mana cewa umurun yaf'aluha ba'dun nasi wa hiya min ash-shirki aw min wasa'ili wasu abubuwa da mutane suke aikatawa wanda waɗannan ababe suna cikin shirka ko kuma hanyoyi ne da suke kai mutum zuwa ga shirka da Allah subhanahu wa ta'ala a darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da daura wata igiya ko wani abu makamancin wannan a hannu ko a ƙafa ko a wuya ko a wata gaba daga cikin gaɓoɓin jiki domin a kare afkuwan wani bala'i ko kuma a samu kariya imma dai in bala'in ya faru a kawar da shi imma dai kafin ya faru a nemi tsari a inda muka tattauna cewa wannan yana daga cikin shirka karama wanda yana iya tashi ya koma zuwa ga darajar shirka babba da gwadon abin da mai sanya wannan igiya a hannunsa ya ainihin wato kudirce a zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala ya tsare bari imanin an karanta hadithin imran dan husaini Allah ya kara mishi yarda wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a wuyansa yana saye da wani alhalqa wata igiya wacce aka zagaye aka zagaye da igiyan haka an daura wani ainihin wato azurfa a jikin wannan igiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ma hada menene wannan sai ya ce min alwahina mukan yi amfani da wannan ne domin neman kariya daga ciwon alwahina kamar ka ce ciwon paralyze sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi cire cire ta cire kayar domin ba za ta ƙara maka komi ba sai rauni domin kai da ka mutu wannan igiyan na wuyanka da baka taɓa samun rabauta ba har abada ma'ana ba za ka taɓa shiga aljanna ba Allah ta'ala ya tsare mana imanin hadisi ne kuma ingantacce wanda ibn hibban al-busti ya rawaito shi haka nan imam al-hakim ya tabbatar da cewa hadisi ne sahihi a yau malam zai mana magana game da na biyu shine na afani ta'aliqu tamaim abu na biyu shine daura laya ko guru ko dukkanin wani abu wanda za a ɗaura a hannu a jeranta wasu abubuwa a jiki ko a rubuta wani abu na alƙur'ani a sa a ciki ko a sanya wani surkulle a cikin wannan abu da nufin cewa wannan abin zai ba da kariya ga barin faruwan wani bala'i ko wani sharri sannan kuma in sharrin ya faru shi wannan abin kansa zai iya tasiri wajen mai wajen ainihin wato kawar da wannan bala'in da ya samu mutum tumalin sai ya ce ta'aliqut tama'im daura laya ko guru ko ma me zaka kira shi da suna wahiya kharazatun kanat al-arab tu'alliquha ala auladiha wannan wani irin ainihin wato laya ce a hausa duk abin da kira suna laya ai shi ne abin da za a sa wani abu a cikin wani abu ko bayan an sa kuma a ɗinke ko da ba komai ba ne in mutum ya sa kaji an ce ya sa mene ya sa laya ko ya sa guru wanda ake ɗaurawa a ina kenan a ƙugu ina fata an gane ko layar za a ɗaura a nan hannu ko a ɗaura a ɗan yatsa wasu ma suna yin layar ‘yar ƙarama ta ɓata ta layan ɓata wasu suna yin ta a tsaga jikinsu a sanya layan a mai da wurin a ɗinki saboda wani tsafi da suke aiki da shi ko na makamancin wannan kowanne daga cikin waɗannan jama'a akwai to shi ne ma na ce wahiyar kharazatun me ma'anar kharazat a larabci ana cewa kharazat shine ma yanzimu fi khaytin litakuna uqdan abinda ake sanyawa a cikin alkhayru shine cikin wani igiya ko wani fata wanda za a sa igiya a dinki an gane wannan ko saboda wannan abin a waye gari ya zama mene ya zama kulli guda daya shine ma da ce hiya kharazatun wannan wata irin laya ce ko wani guru ne ko wani abu ne da ake sanyawa a cikin wani abu a ɗinki don ya zama guda ɗaya waɗanda larabawa suke ɗaura wannan abin a jikin ‘ya'yansu yattaquna biha la'aina suna bai wa ‘ya'yansu wai kariya ga barin kambun baka cewa idan yaro yana ɗaure da wannan layar ai hayin za ka sa wasu ana yi ko wani yaron za ka tun da ka haife shi an rataya masa igiyan da wani abu dan tuntu haka a gaba in kai magana ka ce me wannan sai a ce ai qur'an ya ka rubuta zamu zo mu ji menene halaccin haka shin ya halatta ko qur'ani ne a rubuta a daura a matsayin laya ko ko bai halatta ba wa yatalammahuna min ismiha an yatimma Allahu lahu maqsudahu kuma suna sanya wannan abin ne suna yin fata da wannan sunan da ita wannan laye take da ita cewa Allah maɗaukakin sarki ya cika musu abin da suke buri da kuma manufar da ta sa aka sanya wannan abu misali in an sanya domin ba da kariya daga kambun baka ne ya zama wannan layar za ta iya ba mutum kariya daga kambun baka ko da wani ya masa hassada ko ya masa baki bakin ba zai kama shi ba ko da wani ya masa tsafi tsafin ba zai kama shi ba an gane wannan aiko yawwa tumari ya ci gaba da cewa wa qad takunu tamaimu wa qad takunu tamaima min idami irin waɗannan layu da ake jama'a suna iya zama daga kashi ana yin na kashi ba ku gani akwai wani za ga igiya ce za a sa sai a ɗora wasu 'yan ƙasusuwa masu ɗan tsini haka a jera su kamar yadda ake sa warwaro nauya na mata sai ga wani ya sa a hannunsa wani ya sa ina a wuyansa wani kuma ya sa a ainihin wato ina a ƙugunsa wamin kharzin hakanan ana yin shi da fata da ake sanyawa a je a sanya wani abu na rubutu ko wani surkulle a sa a ciki a ɗinki a mai da shi a haɗe shi zama guda ɗaya min kitabatin ɗaya ne wani akan yi rubutu a ciki wa gairi zalika da wani wannan wani akan yi rubutu amma wani irin rubutu ne surkulle ne na'am wa min kitabatin haka nan akan sami wanda rubutu ake yi a sanya a cikin fata a ɗinke an gane wannan akan sami wanda rubutu ake yi imma dai a rubuta ayoyin alƙur'ani imma dai a rubuta surkulli ko aƙwalasin na bokaye masu irin lambobin nan nan a sa 1 nan a sa 3 can a sa 4 nan a sa nunun nun guda can a ja hasaɓe gashi nan dai abubuwa daban-daban ya danganta da abin da aka yi domin sa to koma dai me aka rubuta wa gairi zalika da wanda ma ba a rubuta komai a jiki malin ya ce wa hadha la yajuz irin wannan jama'a bai halatta ba kowane iri ne bai halatta ba wa qad yakunu al-mu'allaq min al-qur'an abinda aka makala aka rataya din zai iya zama wata aya ce ta al-qur'ani ko wata sura fa idza kana min al-qur'ani idan wannan abin ya zama al-qur'ani ne aka sanya aka rubuta فقد اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه ما لم يسمي ساباني دنغني دا halaccin a ɗaura ko a maƙala da waɗanda suka ce bai halatta a maƙala ba malamai sun yi saɓani amma malam bai bar ma'auruwa ba warrajihu zancen da ya fi me rinjaye ya fi ƙarfin hujja adamu jawazi rashin halaccin yin haka bai halatta ba wannan shi ne zance mafi inganci an gane wannan ku allah maɗaukakin tsake tsaye mana imanin saddan lidari'a malin ya ce za a hana ni an hana shi ne an haramta shi saboda a toshe kofar barna dan akwai kofar da aka bude ta to Allah kadai ya san iyaka barnar da za ta shigo ta wannan kofar da haka musulunci sai ya amfani da wata dama sai ya rufe wannan kofar ruf a sa kwado a sa mene sakata ta yadda ba wanda zai iya shigowa ta kofar ballantana ma ya shigo da sabon salo fa innahu domin halattar da wanda ma ya zama an ɗaura alƙur'ani ne a cikin wannan layar ko wannan abin aka makala a jiki yufdi ila ta'aliq ghayr alquran wannan zai sa a dinga ɗaura abin da ba alqur'ani ba haka ne ko ba ka bane wanda ma kuma mafi yawa ba qur'anin ake ɗaurawa ba haka ne ko ba ka bane ka je ka ɗauko duk wata laya da ka sani rubutun sai an hada shi qur'anin ma sai an hada shi da wasu shirkiyat bayan an rubuta aya daya sai an ambaci sunan wani aljani ya baga baga ya ilu ko ya kanka ya ilu na fata an gane wannan sai a ƙara rubuta wata aya sai a ƙara ambata sunan wani shedanin aljani wanda ake so ya zo ya kawo ɗauki ya taimaka wajen isar da wannan tsafin ko wannan abin da aka yi wa wanda aka yi wa haka suke jama'a ga matsafasa sun littafin alkibritul ahmar alkibritul ahmar da irin su kaza da irin su kaza ba zan faɗi sunan ba so da kasan wani shi a barbabban kawai ke ɗauka ba zai ɗauki mai can ba sai je ta neman littafin saboda ya shekantaka an gane wannan to da sauran littafai dai irin nasu na tsafi ولأنه كما سمود يدعي الأمر يجي جماعة لا مخصص للنصوص المانعة من تعليق التمائم باب وننصي ليزو يكيبنشي ونأبو na makala laya a jikin mutum ba nasin da yazo yace makala wannan ya halatta amma in iri kaza iri kaza ne babu babu wani nasi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama كحديث ابن مسعود رضي الله عنه كما حديث عبد الله بن مسعود ألا يقال مشيئة قال ياتي سمعت رسول الله sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innar ruqa lallai surkulli wattama'ima da dukkanin layu wattiwalata da tiwala za mu zo bayanin biyan tiwala shirkun waɗannan abubuwa gaba ɗayansu shirka ne rawahu ahmad wa abu dawud imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi hakanan imamu ahmad ya rawaito shi hakanan ibnu maja ma ya fitar da wannan hadisi kuma imam al-albani ya inganta wannan hadisin a cikin silsilatul ahadith as-sahiha allabin hadisi na 2972 an gane wannan ko jama'a Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato datar da mu wa an uqbata ibnu amir marfu'an hakanan yazo a hadithin uqubata dan amir daga yace shi kuma yace yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man allaqa tamimatan duk wanda ya daura wata laya ko wata igiya ko wani guru fala faqad ashraka lalle wannan yayi shirka da Allah wa hadhihi nususun amma waɗannan fa nassosi ne gaba ɗayan su gamammu la mukhassisa laha babu wani abu da yazo yake kebance wani abu na waɗannan ababe da muka lissafa jama'a mun gane wannan ko na'am amma wannan hadisin jama'a kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innar ruqa wattama'im wattama'ima watiwalata mene shirkun to anan an ce ar-ruqa shin ruƙan nan ala itlaqiha ko ko akwai ruƙa wacce ta halatta kun yi shiru akwai ruƙa wacce ta halatta dan asalin kalmar ar-ruqa tana nufin al-qira'a karanta wani abu a lugha aka ce ar-ruqa ana nufin mene jam'u ruqya jam'u madha ruqyatun wa hiya wa hiya al-qira'a ana kiran suna alƙira'a an gane wannan ko yawwa to anan ba za a yi gamayya gaba ɗaya a ce dukkanin ruƙuya shirka ba ne a'a anan za a keɓance abin da shari'ar musulunci ta zo shi a nan manzon Allah ya ambaci gamamman hukunci ne amma yana nufin mene wata keɓantacciyar ruƙuya wacce bata halatta ba akwai wanda zaka ji wani boka ko wani ɗan duba ko wani shaidani zaka ji yana ta yi wasu kalmomi da ba a gane ba ya baka baka ya ido a tun mai kalmar ya tabbata ma kyawa a kama shi mace mace ka ji wani irin abu dai haka ana ta yi sau kulli wani irin zance wanda ba ka gane me ake nufi a cikinsa ina fata an gane amma shi yana magana ne da shaidanin aljaninsa domin neman taimakonsu akan wani aiki da yake so su yi masa ina fata an gane to irin wannan ba ta halatta ba irin wannan ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tana daga cikin shirka domin ana neman taimakon shaidanu ne wajen me wajen yin wannan aikin ma dai wajen ba da kariya din imma dai wajen ainihin wato samar da wani amfani an gane ko yawwa to amma idan aka ce arruqa wacce shari'ar musulunci ta zo da shi wannan ya halatta bal ma sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kansa manzo Allah ana masa ruqiya lokacin da ya yi fama da rashin lafiya a rashin lafiyan da ya rasu sai ce mana aisha ki mun ruƙuya na fata an gani sai na na aisha sai ce to a madadin ta karanta a hannunta ta shafawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a hannunka ya fi nawa daraja sai ta kama hannunsa sai ta karanta ruƙuyan in ta gama sai ta shafawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikinsa ko a wurin da yake masa ciwo an gane wannan ko manzon Allah ya karantar da mu ayatul kursi fatiha mece ce eh kun yi shiru ruqya ce akwai hadithin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu hadithin yana fi sahih al-Bukhari alaban hadithi na 2749 Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah ya aike su wata rana suna kan hanya ta tafiyar su suka je wani gari abincinsu ya ƙare suka nemi mutanen wannan garin su musu liyafa su yi musu ɗan ba su abin da za su ɗan ci dai gobe su wuce mun gane wannan me ya faru ana yin haka da suka je aka hana su liyafan sai suka koma gefe can gefen gari suka zauna sai aka rashin dace ko mu ce sai aka dace wata kunama ta gantsara wa shi shugaban mutanen wannan ƙauyen cizo aka yi sama aka yi ƙasa aka yi kudu aka yi arewa wajen neman magani ba a samu ba sai aka zo aka same su aka ce musu da Allah mu dai shugaban garin ba shi da lafiya kunama ko maciji ya cije shi da Allah abin da muke so a taimaka mana cikin kun akwai mai magani yanzu ya masa magani ko faɗi ko nawa ne za mu ba ku lada abu sa'id al-khudri yace to sai nace musu ni na iya mu muna da magani amma sai kun ba mu ladan garken awaki kafin mu bashi magani ko ai maganin dan jafa'i kenan ko koko ba sun hana su ba ce sai kun ba mu lada aka ba su garken awaki aka aje a gefe tukuna abu sa'idin bai taba sani ba kawai ya je kama kafan wannan mutumin ya karanta mishi suratul fatiha yana karanta masa fatiha fa bari'a nan take ya warke nan take kai mai riwaya cewa yake kai ka ce ma babu wani abu da ya taba samun sa kafin wannan lokacin sai aka ce to a zo a raba abu sai da ce a'a kun ga wannan abin mun yi ne mutum bai manzo Allah ba mu tai mu bari sai mun koma garin madina mu tambayi manzo Allah kafin maraba aka dawo garin madina ya ce ya rasulullahi kaji kaji kaji abin da ya faru manzo Allah ya ce abu sa'idin wa ma yudrika annaha ruqya wa ya faɗa maka cewa fatihan nan magani ce ce idribu li min habi sahabin ni ma ku bani ku bani nawa kasan manzo Allah ya ji akuya da aka shiga da ita gida shi ma ya ji aka gyara masa sallallahu alaihi wasallama to kun ga anan manzo Allah ya ce shi wa ma yurika annaha ruqya wa ya sanar da kai cewa wannan suran ta waida ce sura ce mai yin maganin cuta idan aka karanta ta domin neman lafiya ka gwada kowace irin cuta ke damunka ka nemi ruwan zamzam ko ruwan sama ko ruwa tsaftacce ka karanta fatiha so bakwai kana sha ka ɗauki kimanin wata ɗaya kana yi ka gani in cuta bata warke ba kowace iri ce wallahi sai ta warke ya danganta da ƙarfin imaninka ne in ka ce bari ka gwada Allah shi kenan gwaji kake ba ka da yaƙini ba ka da abin nan ƙarfin imani na haka ka samu matsala na fata gane wani saboda ka ba batun gwada a'a kawai zan yi na yi imani da abin da Allah ya faɗa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kai tsaye kai wa alaikum salam ba zai tasiri ba ba zai ba ba zai ba saboda wanda aka wa abin ya amfana ba shi da imani imanin shi ya kari kuma shi aka fi so imanin shi fi na kowa ƙarfi tunda a jikin shi abin zai tasiri a ko نعم إيه بازار كي كرتها بني أنا كا تو كما كان كلا لو تشوتها سيا أوكا كنا مثالي abin da ake shi ne ana ɗaukar ruwan sai a kara kusa da baki idan ana karantawa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan tirrin bakin yana sauka kan ruwan shine maganin shine maganin ba sai an yi tuk tuk tuk eh wani ma in kyani yake da shi in ka tuba sai ce wallahi na yi imani amma dan yawu ya wani da yake dan gani ta gani to kaga kai magani mai kyankyani kenan kash Allah ya yi maka wala uwa rahimakallah afa Allah anka ya na karanta a bayin zakkan ko sallah ai babu sallah ake sirrinsa karatu a zuciku ko akwai akwai sallan da ake karatu a zuci amma dai akwai sallan da ake a asirce ku gane wabancin ba idan ana yin asirce wanda ke kusa da kai ma zai iya jin abin da kake karantawa zai yi ɗan jin wani abu amma kawai ka yi gum to ai baka ce komi ba na fata an gani in sallah ce ma dai ka yi atisayi ne ka ɗan motsa jiki kawai ba ladan da za a baka ladan ko sisi ba mai baka Allah ya sa mun gani wa alaikun salam ya yi daidai ai ai wannan shi ne ma'ana dai an dai gane kana mai khalas sabai ko da ba sa jin abin da manzon Allah ke karanta ta ce muna gane cewa yana karatu da motsin ne bi qirabi lihiyatihi saboda motsin da gemunsa yake sama da ƙasa yana mammotsa sai mu gane eh manzon Allah karatu yake ba cewa nake sai an ji ba an gane amma dai akan dan ji mun gane wannan na kamar ya bai yi ba ya saba sunar annabi wannan so ake aji kana yin karatun ka ji yadda kanka da wanda ke kusa da kai ba su kaji da nesa ba bayan zuwa an jini sallah kuma ka zo alhamdu ka buɗe murya a ba ya saka ba inda kallafa maka wannan kai kuma ustazin ɗan zafin kai kaka ce ab ko ma jin abin da yake karanta ba a yi na ruwanka kai kuma mun gane wannan na farko ce don haka wannan kenan dangane da abin da shari'a tabbatar da shi ina fata an gane wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karanta da wasu addu'o'i na neman tsari haka ne ko ana ruƙuya da su irin su ne a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq irin su a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma irin su allahumma rabban nasi اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ارس بسم الله سوءكم أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وأن الدك من ظن الله يا جماعة ظن ما تشوي إن كجي إرن تشوتا كامك لو رهلك عندك ما تشيو كتشي بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بقدرة الله وعزته من شر ما أجير وأحاذر ككرنت wannan kuma so bakwai manzo Allah ce in Allah ya sai Allah ya warkar da kai in ka bige kana yi sai ka je ka ce a jamu kana ta kwai a nemo rob a nemo dalita wajo koko Allah ya fi mana na'am suna da wani a'a za ka iya faɗi amma za ka canza lafazin wannan shi ne amfanin zuwa makaranta albarkar makaranta ke kaga in ka ce a'udhu bil a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi ka kan kakewa idan karamin yaro ne u'izuka billahi ko u'izuka bi izzatillahi wa qudratihi in mace ce u'izuki idan mace da namiji ne u'izukum idan su biyu ne u'izukuma sai ka canza larabcin shikenan ma'ana ta fito sai ga an warke mu wanda ba mu haifi ‘ya'ya da yawa ba Allah ya ba mu ƙwaya biyu in na shigo ɗaki da ta suna bacci ko sun ce u'idu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma shi ke daga ka bata lokaci wani ƙulhu wallahu kafa kaza sai ka karanta ka ci tufa musu wa ya sa ka karanta wannan ka gani wani abu zai same su ko baka ji abin da manzo Allah ya faɗa bane addu'a wa'idhukuma ina nema muku tsarin Allah bi kalimatin lahi tamma da kalmomin Allah cikakku min kulli shaytanin daga sharrin kowane irin shaytan ina faɗa an gane ifriti ne a'a kuma wani iri ne an gane wahamma da kuma dukkanin wata muguwar dabba ko ƙwanƙwamai daga dukkanin kwankwamai wa min kulli ainin lamma kai hada shaydanin ma da in yazo kawai ya kurama abu ido ya da kan baka sai ganin da mutun ya ya kama da ciwo to hadda mai kan baka kai to wani me kake bukata kuma a cikin one sentence ka gama wani a wace إيمانا أعيذك بقدرة الله وأعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر ومن شر ما تجد وتحاذر ومن شر ما تجدين أما تجي وتحاذري إلا إياك التا ولا شيء أبرك مكرنتا سؤالك كنغا manzo Allah ya gama mana komai in kaga mutum ya fada cikin halaka bai sai da zai ba to ya ya je zauna da jahilci ne wanda kuma shine jagoran mu mafi yawan mu cikin mutane Allah ta'ala ya datar da mu to kenan anan shin ana nufin ruqyan da ta zo a cikin hadisi kadai ita ce wacce za a iya amfani da ita ko ko hadda wanda ma bata zo a cikin hadisi ba amma kuma babu wani lafazi da ke da alaƙa ya shirka da Allah na tambayan ku na farkon ku na biyu shin rukuya da ake yi wacce waɗanda suka tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kaɗai manzon Allah ya ce a yi wanda ya halatta ko ko kai kanka ka iya ƙirƙirar wasu kalmomi ka yi amfani da su wajen yin rukuya ɗin matuƙar dai waɗannan kalmomin ba su shafi abin da ya shafi shirka ba ba ka bani ansa ba na ɗayan ko na biyu wanda ka ce na isa daga hannunsu mutane na ɗaya biyu uku hudu biyar ta na ji waɗanda ka ce na biyu ko ku to amma kuma kuka ci ikon Allah Allahu akbar su suka ci akwai lafazin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la ba'sa birruqa ma lam takun shirkun babu laifi a yi ruƙuya a faɗi dukkanin wasu kalmomi da za a nemi Allah ya ba da lafiya matuƙar dai ba su ƙunshi kalmomin shirka da Allah ba. Zancin ya fito? Na biyun ne. Cewa muka yi waɗanda suka tabbata a hadithan manzon Allah kaɗai ne za a yi ruƙuyan da su, ko ko ya halatta a iya yin amfani da waɗansu wasu kalmomin da ba su ma zo a cikin hadithin ba, amma ba su ƙunshi shirka ba. To ƙofar dai a buɗe take. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kuntata ta ba amma babu shakka wanda manzon Allah ya zo da shi yafi wanda duk wanda zaka yi albarka eh ka sani kai ustazu duk iya larabcinka billahi alladhi na manzon Allah ya fi naka an gane wannan ko so da kan kana da wayo sai ka hada da kabiru ka yi na manzon Allah kuma ka yi wanda Allah ya hore maka tunda manzon Allah ya bar kofar aina a buɗe mun fahimta Allah ka shirye da mu a bayan wannan kenan ruqya wacce ta zo a shari'a shari'a ta zo da shi jama'a ya halatta a yi ina fata an gane wannan hakanan ruqyan da mutum ma zai yi kansa da wasu kalmomin da ba su zo a cikin nassun hadithi ba amma ba su kunshi shirka ba tauhidi ne tsantsa to su ma waɗannan ya halatta ina fata an gane wannan dan bai wannan bayani ba karatun sai kowa ya ruɗe kuma a ce to gashi ma ruƙuyin an ce sai a buɗe wa wasu yan dagaji masu majina a hanci dama su kama suka ba kun ji ba sun je suna ta yin abin nan su ce wai su sun ga wai su kaza kaza kaza har su samu wata kofa kuma ta suka shari'a ko kawo barna a cikin mutane Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu eh to fadin sa ne ce wattama'ima innar ruqa sai ce mene wattama'ima muka fasa tamima da sunan mene kamar laya wai me saki sa laya ne eh rigakafi misali wanda ya sa me yake yana fatan ne yana fatan samun wata kariya to wannan fatan samun kariya shine na kira da daga daga attama'in ne me ma'anan wannan eh ma'anan tabima shine mutum ya sanya abu da fatan Allah da fatan ya samu cikon burinsa na abu dalilin da ya sa wannan abu shine ma'anan attama'in ne mun gane wannan tayyib to anan a da yawan mutane da yawan malamai abin da yasa suka ce ma ba za a amfani da alqur'ani ba saboda in an sa ma yaro wani lokaci zaga yaro ya kwana a cikin fitsari ko ya yi fitsarin kunci wata rana ma zai iya kifa ciki ko qur'ani ma ya zike da fitsari haka ne ko ba ka bane wata ran zai iya zuwa kawai bayan ya yi kashi kuma ya dinga ɗebo yana yaƙo a jikin shi kawai yana dariya abin shi yana wasan shi ba ruwan shi wasa yake yi yana faruwa ko ya faruwa nan an girmama alƙur'ani ko ko an tozarta shi duk abin da zai kai zuwa ga tozarta alƙur'ani kuma haramun ne ina fata an gane wannan tayyib kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya wannan hanyar ta zanto hanyar da ake samun kariya daga bala'i ko ɗauke wata cuta ba shi yasa manzon Allah bai yi ba sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba mun gane wannan ko Allah ta'ala ya tsare mana imani bayan wannan jama'a abinda za mu karkare da shi har ila yau a akwai bayani dangane da attiwala me attiwala me attiwala ba shi bane sai wa ba ku ɗauko hanya ba eh ba ji ba sub a'a me ake me asin sunan tiwa daɗin a wannan larabci ne allah shiga ta malai malai ibrahim hausa ne attiwala asalin shi maganin mata ne maganin mata ne wanda wannan maganin idan aka yi wa miji shi aka makala a jikin miji ko a rigarsa ko a wani abu nashi za a wayi gari wannan abin ya yi tasiri wajen yaji ya ƙara san matan shi fiye da san da yake mata na gane to zai yi batun ka ya fito fili kenan to kenan irin wannan abin da mata suke shirka ne ɗayan biyu in ma dai su sanya a gabansu in mutum ya zo wajen jima'i ya lakata daga nan an gama da shi ya je na bala'in san matan shi fiye da kowa fiye da uwar shi fiye da ubansa fiye da ƙanninsa fiye da yayyinsa baya jin umarnin kowa sai nata to wannan abin shirka da Allah ne duk macen da ta yi mijinta wannan sunanta mushrika ta yi shirka da Allah ɗaya ne wannan maganin ana makalawa a jikin namiji ne ko ko kawai ana sa shi ne ainihin wato don ya zama an sihirce miji mun gane wannan ko yawwa amma wanda ake yi ba tare da ainihin wato ya sanya miji ya zama kamar mijin hajiya ba ko ba dan miji ya ji cewa yana son matar shi fiye da kima ba ai akwai magunguna ko wanda shari'a ta yadda yanzu akwai mace da akwai maganin da za a bayar mace ta sha in ta sha wannan maganin miji ya zo tarawa da ita zai ji daban zai ji daɗin da yake ji da da annashuwa ya ƙaru fiye da daɗin da yake ji da ko magani ne ba wani shirka ba komai zai sa su ƙarin samun nishaɗi daga shi har ita kaga wannan ba shirka ba ne mun gane wannan amma wanda ake sawa da wancan nufin a ce sai ta yi tsarki da kaza da kaza wani lokaci ma ta je wajen wani boka a rubuta mata alƙur'ani a ce ta yi tsarki da shi in ta yi tsarki da wannan rubutun ta dawo da shi wajen malamin a haɗa wani surkulle da wannan ruwan sannan je ta haɗa mishi a cikin abin sha ya sha ko a zo ƙwarodo ko a dafa ruwa a dama kunu da shi ya sha inda ya sha to ya riga ya sha kuɗinsa an gama da shi tana gani ita in ba ta zama ta itke juya shi ba ba ta da nutsuwa to wannan shirka sunan ki mushrika Allah ya sa mun gane na'am shi da kashe maka wannan ba haramun ba ne a to ai zama sai a ce haramun ne saboda kada mutum cutar da kansa amma la'ala idlaqihi ba kowanne bane ke cutarwa akwai wanda baya cutarwa in kana so wanda baya cutarwa sai ka zo a baka na ba ta gane wannan nakan yi mamakin mijin da baya siya wa matar shi irin waɗannan kayayyakin wai zai bari sai ta je ta nema za ta nemo maka wanda zai cutar da kai wata rana a kai da kanka je ka nemo mata kawo mata dan siyo mata dan turare da dan humra da wasu kada kuma shiga wani babin ko a ce na shiga zaki barin kuma ba karatun ba a zo ba wannan babin mutum ba amma dai kyautata mata yana da kyau an gane wannan manzala ce wastausu bi nisa'i khaira ku kyautata wa mata ta hanyar yi musu alheri in ji manzon Allah yana kan gadan mutuwa abin da ya dinga cewa kenan yana yan awoyi kaɗan kafin ya rasu wastausu bin nisa'i khaira wastausu bin nisa'i khaira an gane wannan yawa duk wani abu da ake nema jagira ne jambaki ne gazan ne meye siya mata wanda ma yake da alaka da wancan fannin je ka nemo ingantattu masu kyau na gyaran jiki da ka ga matanka ta yi kyau ba na fesfes yawwa amma ka je matanka tana tsami ka ce ki dalla ki cika kazanta ko baka sai mata turare ba to zuwa ya kaza a cikin ku ita ko kai Allah ya shirya da mu lokacin ya kare ba ina ganin za mu tashi haka insha Allah sai darasin mu ya zo na gaba ko ai mun ma gama kenan ko shirkun don aka ce innar ruqa wat tama'ima wat tiwal shirkun anan ana nufin ash-shirkul akbar ko ash-shirkul asghar eh a wanda kace asghar su daga hannu wanda kace akbar su daga hannu wanda kace asghar su daga hannu na gan ku wanda kace kuma akbar su daga hannu a'a eh ga dai wannan ya ce akbaru amma a'a kai dan tsakiya daga hannunka daga hannunka mana yawwa hukumi ne masu tsakiya na yadda ko kuka cinka gwargwadon abin da mutum ya ƙudurta ya sanya a ran shi ne zai tasiri in mutum ya sanya cewa wannan abin ne kaɗai zai jawo soyayyan ba wai Allah bane zai sanya soyayyan to wannan ya shirka babba in kuma ya sa ne a matsayin wannan abu musabbabi ne a iya samun dace Allah subhanahu wataala ya karkato da hankalin wani akan kaza sai zama shirka asghar mun gane karatun mun gane karatun da gwargwadon dai abin da mutum yayi mi ya kudirce a zuciyarsa ya gane cewa dai wake sabba soyayya Allah ne amma dai kaza ma yana in taimakawa sai a ce wannan yayi an yi me an yi karamar shirka sai zama kaba'ira ce babban zunubi ne kawai amma wanda ya nuna ai wannan maganin ai kamar yankan wuka ne ayya ai ke ma an yanka ki kin zama mashirka kin zama arniya billahi da jika mata baki tuba sai wutar jahannama kuma khalidina fiha abada ba ranar fita Allah ta'ala ya tsare mana imani amma wanda mace za ta gyara jikinta saboda ta ji daɗin zama da kyau tsakaninta da mijinta su ji daɗin kaza da kaza wannan ba matsala wannan shari'a ta halartar da shi ana kiran wannan ma sihrul halal sihrul halal halal na halal da ka sani ai kiran shi Allah ta'ala ya samu dashi jama'a za mu dakata na insha Allah ta'ala abinda makaranta daidai Allah sai tare a cikin ladan da kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh